بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين masu kallon mu da sauran mu da kuma ma'aikata na gidan TV wannan na ban fere muna isar da sahira sallama zuwa gare ku da fatan kuna cin koshin lafiya kamar yadda muke kamar yadda kuka san duk ranar juma'a daga karfe tara zuwa goma muna halartawa a wannan wurin domin gabatar da muhabarat daga cikin mahadarin da mali yake gabata su insha Allahu kamar haka ne Allah ba mu iko da dama yau mun sake samun dawowa muna godiya ga wannan ni'ima da Allah ya muna yau muna ainihin sha uku ne ga watan Jumada al-Akhir hijriya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1441 kenan gama yin azumin sha uku sha hudu sha biyar yau na ake fara kenan sannan kuma ya dace da bakwai ga watan fabrairu miladiya dubu da ashirin daidai insha Allah a satin da ya gabata idan yan abu su mance ba malam ya muna bayani akan abin da shahi al-mas'uliyya yau kuma malam zai muna bayani akan abin da shahi al-insaniya na fata Allah ya ƙara fasaha da kuma ikhlasi da dacewa insha Allah al-insaniya malam insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai bonferai, muna muku gaisuwa irin ta addinin Musulunci, muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da falalarsa da amincewarsa da izininsa muka samu halartowa a wannan wuri domin gabatar da darasi da muka saba a kowane sati da izinin Allah daga karfe tara zuwa karfe goma na safe ran juma'a muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da darasi da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a satin da ya gabata mun tattauna ne akan mawdu'i na al-mas'uliyya a yau muna son mu yi bayani akan kalma ta al-insaniyya amma kafin haka za mu yi shimfiɗa guda biyu shimfiɗa ta farko tana da alaƙa ne da abin da yake faruwa a ƙasar cana wato ƙasar cana ƙasa ce wadda yake tana bin aƙida ta shiyu'iyya shiyu'iyya su ne 'yan communist waɗanda su a cikin aƙidar su babu Allah an gane ko ba su yarda da akwai wani abu ba ubangiji to sun azabtar da musulmai fiye da miliyon ɗaya game da abin da jarida take ba da labari ana cilasta wasu daga cikinsu su ci naman aladai su sha giya duniya tana gani ta yi burs ba ta yi wani kataɓus ba babu wanda ya ce wani abu ko ba haka ba to a nan za mu yi ishara zuwa ga abubuwa guda biyu ko uku waɗanda alkur'ani ya yi bayaninsu ga waɗanda suke ganin alkur'ani bai dace da wannan zamani ba na farko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratu fussilat sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sanurihim ayatina za mu nuna mu mutane ayoyinmu da aljannu fil afaqi a cikin sassa an gane ko sashe sashe sai a ce sassa wa fi anfusihim a cikin kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq sai ya bayyana gare su tabbas alqur'ani shine gaskiya to akwai abin da malamai suke kira al-i'jaz at-tashri'i domin qur'ani shi da i'jaz shi ne suke cewa miracle mu'jiza to malamai sun karkasa shi sun ce bai da iyaka tunda mu'jiza ta alqur'ani ba wanda san iyakar ta sai Allah amma tana bayyana a cikin manya-manyan fage na rayuwa daban-daban to akwai abin da ake kira al-i'jaz at-tashri'i a Saudiya akwai hay'atul i'jaz al-ilmi fil qur'ani was sunnah nabawiyya a rabitatul alam al-islami hai'a ce mai zaman kanta wadda tana kula da irin waɗannan abubuwan tana da alaƙa da jami'a ɗari da ashirin na duniya masu bincike ba wai kawai shafi faɗi ba ne to wannan aya ita ce taken su sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq a cikin al-i'jaz at-tashri'i shine kamar mu'jiza ta alqur'ani ta abubuwan da alqur'ani ya zo da su na shari'a wanda ba za a samu mafificin su ba ko abin da ya kai gare su Allah ya sifanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul A'raf wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ma'ana yana haramta ma mutane abin da yake mummuna yana halatta musu abin da yake mai kyau da izinin Allah an gane ko ba wai daga wajensa ba to anan abubuwan da duka Allah ya ce kada a ci ko abubuwan da Allah ya ce a ci to akwai dalili akwai hujja akwai hikma wanda ko ta bayyana gare ka ko bata bayyana gare ka ba Allah subhanahu wa ta'ala abubuwan da ya hana a ci, an gane ko, to mutanen China da yake mafi yawanci su ba musulmi ba ne, tunda musulmi ba su wuce kashi ɗaya ba ko abin da ya kama da haka a matsayin musulmai. Sai mutanen China, gwamnatin China ta shiga gaba take azabtar da su. An gane ko, to yanzu sai illa biyu suka bayyana. Illa ta farko ta azabtar da musulmi, illa ta biyu ta take dukokin Allah domin abin da yake mai kyau shine Allah halatta su ko suna cin komai suna cin macizai suna cin mi suna cin mi suna cin mi to yanzu sakamakon zai biyo dama Allah subhanahu wataala ba irin dan adam bane zai barka ya gani shin kana da damar dawowa ko ba za ka dawo ba to yanzu sai gashi ta bayyana abubuwan da suke ci da ba su da kyau ga waɗanda Allah ya umurni masu kyau an ki me yasa Allah ya haramta Allah subhanahu wataala ba dan amfanin kansa ba hatta da layya da muke yi waɗanda abubuwa ne mu muke ci Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ba kamar bai isuwa zuwa ga Allah jini paske Allah ba mai bane Allah ba bori shi kai ba Allah ba aljani bane Allah ba doguwa bane Allah bai buƙatar jini wala dima'uha luhumuha wala dima'uha ko naman ko jinin Allah baya buƙata ku ne kuke cin naman ku in kun yanka yanka ragunan ku da abubuwan dabbobin da ake laye da su a soye ga tanka ana ci ana sa saman aset Allah bai cin kusun ce guda amma yayi haka don ya ba ku lada ina fata an fahimce ni kenan lokacin da Allah zai haramta wani abu ba dan Allah yana da bukata ba ba yan tere ga Allah ba kai dan adam kai ne abin zai iya cutarwa shi sa Allah subhanahu wataala hanaka to sai suka ce sun ki sai sun ci duk abin da suke so ko ba haka ba hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam na ma'di yakrib an gane ko wanda imamu nisa'i ya kawo shi abin nan da imamu hakim a cikin al-mustadrak da imam wa at-tirmidhi shi ma ya kawo cikin sunan nashi an gane ko da imam ibnu majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma mala'a ibnu adam sharran min batnin dan adam bai cika cikin shi da wani abu ba an gane ko fiye da ciki abin da ya cika wato bai ta a shine kamar abin da ake kira burgami ko abin da ake aje abu fa bada bi awiyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhi babu abin da dan adam ya taba cikawa mai musiba da bala'i irin cikin sa an gane ko Na'am.
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to in ma kana la mahala dole ne ko ba galabat in rayuwar dan adam tarin jaye shi to falusulul lit'am wa thuluthul lisharab wa thuluthul linnafs mutun thuluthul lit'am kashi uku ake kasa ciki kashi ɗai abinci thuluthul lisharab kashi ɗai na sha a bar kuma saura littanaffus to amma su ba ruwansu sai a cika ciki tab ayi kaza ayi kaza kaga ko da abincin halas ne ga yadda an kace kai to ina ga mai cika cikin shi da abin da Allah subhanahu wataala haramta to yanzu ga ijaz Allah ya ce hurrimat alaykumul maytatu wad-dahm wad-dam wa lahmul khinzir yanzu ga shi ijaz ya bayyana alqur'ani cututtuka sun bayyana a cana waɗanda su kansu ba su da maganin su ina fata an fahimce ni wannan na farko kenan kenan duk wanda ke ta dokokin Allah sakamako zai iske shi duniya da lahira abu na biyu mutanen China yanzu sun dawo s- yau ga prime minister na kasar China ya zo masallaci har yana sallah yau ga shugaban kasar China ya zo inda musulmi ya ce su roƙi Allah alhali su suna cewa babu Allah la ilaha wal kaunu madda sun kace babu abin bauta kawai duniya ita take ta yi kanka kuma yadda ta ga dama take tafiya na circe take canzawa na biyu suna cewa addinu afyun shu'ub shi addini shine cocaine ko eh, drug ta ta, ta eh, al'ummomi wadda take hana su ci gaba to yanzu yau ga shugaban kasar China masallaci ya zo inda musulmi ya ce su roki Allah kuma shi ya ce bai imani da Allah ba to kaka Muqadar wala.
Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wala in massathum nafhatun min azabi rabbik la yaquluna ya waylana inna kunna zalimin da nafha wata ɗan dan baskaci zai same su na azaba ubangijin ka za su ce ya waylana inna kunna zalimin mu mun kasance azzalumai to kaga yau gashi Allah ya tura musu microbe na farko gashi sun keta dokokin Allah na biyu gashi suna tsananta mu musulmi to Allah ya tura musu mikrob nafha min azabi rabbik wato ɗaya ne daga cikin sojojin ubangiji don wa ma ya alamu junu da rabbika illahu ina fata an fahimce ni yau gashi an tura musu nafhatun min azabi rabbik wata ɗaya ko ɗan baskace daga cikin azaba ubangiji gashi sun dawo suna cewa ga shugaban ƙasar China a masallaci to kaka kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata a ce mutane sun fahimci shi to amma ba nan gizo ke saka ba kafiran da suka gabata haka suka yi ta yi da annabawansu su zo su yi wani abu su ce a roƙan musu Allah bayan an roƙi Allah Allah ya ɗauki kuma su dawo zuwa ga shigantaka su fir'auna yayi haka fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat walamma waqa'a alaihim ar-rijz qalu ya musa ad'u lana rabbak lokacin da musiba ta same su suka kasa qalu ya musa ad'u lana rabbak suka ce ya musa ka roka mana ubangijinka a cikin araf sun ka ce ya ayyuhas sahir ya kai mai sihiri sun kira shi mai sihiri ko ko sun dauke shi da sihiri ne zai yi yayi musu addu'a ko da sun ce mai sihiri don saboda tana yiwa su yi imani ko hikaya ce Allah ya kawo abin da ke cikin zukatansu abin da suka faɗa daban maganganu ne dai daban-daban sun ka ce la in ka shafta annar rizza in ka ɗauke muna ma'ana kai muna addu'a ubangijin ka ɗauke muna la nu'minanna laka za mu gaskata ka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il za mu tura bani isra'il Allah ya ce ayya falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun lokacin da an ka dauke musu azaba sun warware alkawali abinda muke wa gudu kenan abraha Allah ya turo tsuntsaye sun yi maganin sa kenan runduna ta Allah Allah din subhanahu wataala din sai iyakanta ina fata an fahimce ni ana azabtar da musulmi kowa ya zo ya yi shiru ba wanda ya ce kala saboda mi saboda tana puissance ce mondial ta hanyar kasuwanci tana iya taɓa ka ta hanyar eh, kere-kere tana iya taɓa ka ta hanyar diplomasiya tana iya taɓa ka su manyan ƙasashen sun kasa magana puissance kin da ke da ƙarfi j8 sannan kuma ƙasashen da ke ƙasa ga j8 sun kasa magana don saboda mai gidanka bai yi magana ba kai baka magana don kai mai gidanka na za a sa ba magana ya ce ba shuru kai shuru to yanzu kaka duniya ta yi shiru kamar babu kafafen yada labarai babu komai babu wata siyasa a duniya babu wani abu kowa ya shiru saboda musulmi ne ake azabtarwa kuma ƙasa ce mai ƙarfi to yau sai ga bala'i Allah ya turo musu waɗanda ke ganin su wata tsiyani kaka adawa sun yi alfahari da ƙarfinsu amma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul fussilat yace fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa adawa sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da wani haƙƙi ba don saboda kun babu haƙi waga kashe face kamar da malaman usul fiqh suka don babu mai girman ka bisa ga haƙi wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa kana mun wa'azi kana ce aji tsoron Allah mai Allah yana da ƙarfi ware ne fi mu ƙarfi Allah ce awalam yaro anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa busan cewa Allah ya halice su ya fi su ƙarfi ba to sai ga su ya aka kare da su an turo musu iska ya wargaza su ya yi rakarka da su ya dargaje su to yau ga can Allah ya tura musu bala'i ina ƙarfinsu na tattalin arziki ina ƙarfinsu na makamai ina ƙarfinsu na likitoci ina profesoshinsu ina specialist specialist ina sojojinsu ina makamansu ina duk abin da suke takama da shi a duniya a yau yau ga su masallaci suna cewa a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala dan haka wannan ya ishi duk mai imani musamman a cana su gane Allah subhanahu wa ta'ala shine ke da ƙarfi saboda sun gani a zahiri kai ma wanda ka gani a TV ka gani sannan kuma wannan wa'azi ne ga duk wata puissance mondial kuma wa'azi ne ga duk wani mutum wanda ke son ya tunkari al'amarin alkur'ani ya ce zai yaki da Allah wannan ya ishe shi ishara kai da baka kai yan cana karfi ba kaga da Allah ya da su an turo musu microbe sun kasa yadda za su yi da shi microbe ba a maganin sa kuma ko an gane shi sai da na'urori ya fitine su nafhatun min azabi rabbik la yaquluna ya wailana inna kunna zalimin to don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala dai ya shiryar da mu kuma ya ganar da mu wannan shi ne shimfiɗa ta farko game da abin da shafi wannan al'amari al'amari na biyu sai kan baudu da muka tattauna akan shi na almas'uliyya da irin ma'anun da take ɗauka mun ce kalma ce wanda aka haɗa da kalmomi guda biyu almas'ul aka ƙara ya'un da ta'un ko ba haka ba muka ce asalinta su suna kiranta responsibility ko responsibility kalima ta ability an dangane tana nufin hali da iko kenan responsibility kamar wanda adda iko na dama ba da amsa abin da ya faru an gane ko kuma ya samu asin daga responsible responsible shine wanda ake tambaya tunda répondre en français shine ba da amsa to able kin nan ba kalima ce ta faransanci ba kalima ce ta ingilishi domin da english able yana nufin abin da ke iya ɗaukar nauyin wani abu capable an gane ko in ka ce i am able to kaza ma'ana je suis capable de ina da iko shi yasa za ga su kalmomin da suke karewa portable ai porte shine dauka portable abin da za a iya dauka shi yasa aka sanya masa cellular ordinateur portable an gane ko da sauransu wanda suke karewa da able da kuma te in faransanci ne abilité in kuma english ne ability to kalma ta almas'uliyya kenan muka nuna cewa daga cikin karatun da ya gabata malamai sun mutu ta'arifi da dama akwai ta'arifi am akwai khas تعريفي عام شيني سكتي المسؤولية حال أو من حال أو صفة أغانيكو من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته كما يدزو أتكلم معجم نا الوسيط نا مجمع اللغة القاهرة شي مسؤولية حالي يكو صفة واندا أكي تنبيا أكن وني أبو واندا أبن نن ساكمكو شي زي داو أكن ساكمكو kaga za a tambaye ka kan iyalinka ba za a tambaye ka kan iyalin wani ba don baka da ba za a tambaye ka abin da zai biyo baya ba ina fata an fahimce ni amma in mun koma cikin al-akhlaq kamar dabi'o'i ni ake nufi da al-mas'uliyya an gane ko sun kace iltizamu shakhs bima yasturu anhu qawlan aw amalan mutun ya tsayo akan abin da zai fito daga gare shi ko magana ce ko aiki domin ka san za a tambaye ka ma'ana ka san ko ba a tambaye ka ba ga abin da ya dace ka aikata ga abin da ya dace ka bari in kuma an koma cikin alkanun kamar ka'idodi ko dokoki sun kace al-iltizamu bi islahil khata'i al-waqi' 'ala al-khair mutun shi tsayu don shi gyara kuskuren da ya kwada akan wani an yi ma mutun laifi to mas'uliyar ka shine kai tsaye ka gyara wannan kuskuren da aka yi ka bashi hakkin shi tibqan lil qanun yadda doka ta tanadar kamar da suke fada to akwai mas'uliya matsalolinmu a cikin mas'uliya shine na farko al-ihmal mutun yayi ko abin ga kamar abin da ake cewa ya yadda ko ya yi sakaci ko rikon sakainiyar kashi da abin da aka bashi na shugabanci shi ne abin da ya kawo mu cikin kasashen mu cikin matsala an gane ko daga cikin abin da ya kawo mu cikin matsala bayan al-ihmal sannan akwai al-hurub al-hurub min al-mas'uliyya nan kasashen mu na Afirka da kasashen musulmi mutane ba su son dokan nauyin da akan su an gane ko shi yasa mutum bai son aure ya kusa yi ta zina saboda aure akwai haya akwai abinci akwai fakcir ta ruwa akwai fakcir ta wuta amma in zina ce shikenan da ya bada kuɗin ya kare ya gudu shi yasa kowa bai son a ɗora mishi nauyi an gane ko sannan kuma daga ciki akwai babban matsala dora wa mutumin da bai iya abu ba abu a bashi mas'uliyya responsibility yana daga cikin alamomin sa'a idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a kamar da cikin hadisin bukhari in ban manta ba riwaya ce ta abu huraira to sannan kuma daga ciki akwai su'ul faham ba mu fahimci menene mas'uliyya ba domin zaka iske nasoshin da masu yi magana kan mas'uliyya da yawan mutane zaka iske wani lokaci suna musu fassarar da ba ita bace yanzu misali in muka ɗauki hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake cewa ya ji shi mani daga manzo sallallahu alaihi wasallam kina aqwa turq tahammul riwaya domin ana tahammulin riwaya akan abubuwa daban-daban daban-daban akwai wani ya kawo ma akwai alwijada akwai alkitaba akwai kaza suna nan cikin kutub na mustalah alhadith in ka diba cikin tafsir mustalah alhadith da sauransu littattafai na usulul hadith zaka ne su sami'tu ita ce karshe domin abin directly Abu Sa'id al-Khudri wannan hadisi yana cikin sahih Muslim Imam Muslim ya kawo shi sannan kuma Imam Ibn Majah ya kawo shi Imam Nisa'i ya kawo shi a cikin As-Sunan al-Kubra ina fata an fahimta sannan kuma Imam Abu Dawud ya kawo cikin As-Sunan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi falyughayyirhu ba ta falyughayyirhu domin fi'ili amrina duk wanda ya ga mummuna falyughayyirhu bi yadi ya canza shi da hannunsa ba ana nufin hannu kawai ba a'a karfi idan kana da iko to da yawa daga cikin masu fassara wannan hadisi ga sun ce ai wannan aiki ne na hukuma domin ita take da izinin ta gyara abu ta hanyar hannu domin ita take da iko sai mu ce a'a shi falyughayyirhu bi yadi falyughayyirhu bi yadi maratib ne ba hukuma ake nufi ba akwai abin da hukuma za ta gyara shi biye da saboda tana da damar da za ta aza doka tana da 'yan sanda da jami'an tsaro akwai fal yughayyirhu bi yadi kai kanka akwai abin da kana iya gyarawa a gidanka ba hukuma ce za ta zo ta sa maka ƴaƴanka su yi karatu da daddare ba ko su yi sallah wannan fal yughayyirhu bi yadi tsakanin matanka da ƴaƴanka wannan kai na fal yughayyirhu bi yadi wanda yake karkashin mai unguwa fal yughayyirhu bi yadi karkashin sa wanda yake karkashin hakimi wanda yake karkashin sarki gwamna prefe su prefe har abin da ya kama da haka da haka wannan ita ce fassara maratib ne fa in lam yastati fa bilisanihi idan bai iya ba to yayi da harshe sai a ce wannan aikin malamai bane a'a ba aikin malamai bane kadai gidanka mallam bai san abin da yake faruwa ba maganar da zaka yi ta wa'azi kai ma zaka iya amma bi sharati a'a abinda zaka hana ko zaka umurni da shi zaman to kana da tabbacin haka ne shari'a ta ce ko da kai ba malami bane in wannan mas'ala ka santa malaman da suka faɗa sun ba da hujja da dalili to shikenan kai ma sai kai aiki da shi ko ba haka ba amma su malamai su ne martabal ula anan fa illam yastata fa bi qalbi in mutum ba zai iya ba sai da zuciyarsa nan sai a ce a'a aikin talakawa ne a ba aikin talakawa bane ko hukuma akwai abin da ba za ta iya gyarawa ba domin akwai istita'a sai dai shi ma wannan maratib ne ba wai martaba guda bace domin kishi kan shi kala kala ne amma a samu babu kishi ko misqala zarra a cikin zuciyarka wannan shine abin da ake cewa wannan wato azaful iman amma wani yana ko cikin azaful iman wani ya fi wani kishi za a ganin shi zai ɓaci wani zai bar wuri to kenan nan ma maratib ne shi yasa wannan nafsin yana buƙatar fahimta mai kyau saboda kada a ce to dole sai malamai za su wa'azi matar ka yanzu baka yi mata wa'azi Allah Allah subhanahu wataala ce wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa bi lisani kuma kace kai malamai a'a kai ma zaka iya yi daidai gurgurdan abin da Allah subhanahu wataala ya baka to wannan shimfiɗa ce da nake son na yi kan waɗannan abubuwa guda biyu da yake wancan wannan abu ne wanda ya faru cikin kwanakin nan na ƙasar tara kuma abu ne wanda muna rayuwa da shi ko ba haka ba shi ko wanga kuma abin nan ne wanda yake ya faru a mitiki da suna a kasar China wannan kuma maudu'in da muka yi ne a satin da ya gabata maudu'in mu na yau insha Allah ta'ala shine maudu'i na al-insaniyya al-insaniyya ita ma kalma ce wanda aka ciro daga al-insan dan adam sai aka ƙara ya'un da ta'un an gane ko sai aka ce al-insaniyya in an ce al-insan etre humain ko humain an gane ko sannan insaniyya suna fassara shi da an faransai humanité an gane ko ko humanity ko humankind mankind ka gane ko ita ce kalmar da suka fi amfani da ita a cikin ingilishi duk da yake wannan imani tekin kaga take iske ba a cika yawan amfani da shi ba dan da aka gane wanga daga faransa wato shin sai da koyi faransanci ya koyi ingilishi ko ko dama dai ingilishin ya koya saboda akwai kalmomin da mafi yawanci da faransanci suna da alaka da ingilishi amma ba su cika amfani da su ba kaga kamar misali appointment shine rendezvous to akwai rendezvous da english amma da mutum an ce ya ji an ce an ji ya ce rendezvous an gane wannan daga duk da yake akwai shirin english amma an san daga faransanci yalla mafi yawanci ya koyi wannan yaren to ala ayyati hal kalima ne ta al-insan malamai sun yi sabani wajen ishtiqaq hadhihi al-kalima in an ce ishtiqaq daga ashaqqu ne inda aka tsago ta aka cira ta kamar yadda in zamu fara karatu muna irshara zuwa ga wannan malamai sun yi maganganu alal aqallu guda uku kadiba cikin aljami li ahkam al-qur'an al-karim na imam al-qurtubi ya taɓo irin wannan mas'ala a cikin suratul baqara wajen wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin waɗansu malamai daga cikin malamai sun tafi sun tafi cewa kalima ta al-insan ta samo asali ne daga an-nisyan shine mantuwa waɗansu kuma malamai suka ce a'a kalima ta al-insan ta samo asali daga al-unsu shine natsuwa domin al'insanu madaniyun bi tabi'ihi kamar ɗan adam bai iya zama sai ya haɗu tare da wani shine madaniyun an gane ko domin sai an mutum ya haɗu da mutum da ake gina gari ko madina to ɗan adam bai iya rayuwa shi kaɗai a al'adar da Allah yi shi dole yana son wani tare da shi shi yasa da mutum ya fara nisantar mutane to ko dai hauka ta yi kusan kama shi ko kuma ya yi kusan rikicewa ya samu wata matsala ta rayuwa an gane ko to sha'ir yake cewa wa ma summiyal insanu illa li nasihi walal qalbu illa annahu yataqallabu wa ma summiyal insan ba a sanya ma dan adam suna al insanu ba illa li nasihi je dan saboda mantuwarsa domin Allah ya ce walaqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma fa nasiya sai yammanta ashe wannan tabi'a ce daga cikin dabi'ar dan adam ولم نجد له عزما بمسامو دوجيوا غريش بدا قوارن نيه شيني العزم فاذا عزمت فتوكل على الله ان ذلك لمن عزم الامور كو من عزم الامور كما دزو a cikin wurare daban-daban a cikin alqur'ani to nasiya ya manta walam najid lahu azma shi yasa malamai suka yi sa an kace annabi adam bai daga cikin ulul azmi min ar-rusul domin an ce walam najid lahu azma kuma an ce fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli a gane ko shin kuma yana daga cikin anbiya uma ko ko shi yana daga cikin rusul ko bai daga cikin rusul tunda sunan ulul azmi min ar-rusul an kace wasu malamai suka ce annabi adam bai daga cikin rusul domin annabiyu da ar-rasul tunda hadisi ya zo cikin sahih muslim na anas in an zo ranar tashi alkiyama za a ce ma annabi adam annabi nuhu anta awwalur rusul to sai malamai suka yi sabani wasu suka ce a nan awwalur rusul adam shi na daga cikin anbiya ubai daga cikin rusul saboda wannan hadisi waɗansu malamai suka ce a annabi adam yana daga cikin rusul wannan awwaliya ce muqayyada me ake nuhi da muqayyada ba awwaliya ce ta gaba ɗaya ba tana da alaka ne da wani abu shi nuhu awwalur rusulina an gane ko bayan shirka ta bayyana a bayan kasa domin ta'arifi bambancin annabi da rasul babba shine annabi an bashi shari'a an gane ko amma an ce aiki da wato an bashi littafi amma an ce yayi aiki da shari'a wani annabi da wani manzo shi ko manzo za a bashi shari'a sabuwa to abin da yasa wadin suka ce shi annabi adamu manzo ne domin to da shari'a waye aiki in bai zama to rasul ba shine hujjar su na biyu suke cewa to ai shi annabi adamu da zuriyarsa da matansa ta hanyar shi Allah ke sanar da su abin da za su yi ina fata an fahimci ne suka ce to zance mafi inganci za a tashi daga cikin rusul ina fata an fahimci ne to sai zaman to awwaliya muqayyada shi ne dalilan da suka bayar da sauran dalilai masu yawa awwaliya muqayyada kuma ko cikin alqur'ani akwai ta dan zaka iske yanzu misali wani musamman yan qur'aniyun ka san su ba su ma fahimci alqur'ani ba amma sai ka iske suna ganin kamar suna iya yi ma mutane karan sahi bari mu bada misali ko da misali guda ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce ka ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين kaga nan annabi yace ana awwalul muslimin wannan ayatu na cikin suratul an'am karshen suratul an'am ko wadannan ayoyi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace ni awwalul muslimin ni ne farkon musulmai ashe shine farkon musulmai a'a awwalul muslimina fi ummati aw fi zamani domin mi domin ba shi ne farkon su ba annabi ibrahim ya gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi yusuf ya gabaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wani mai tsaurin kan aisha to ai tawaffani musliman cewa aka shi musulmi to ai yana nufin ya doge akan musuluncin da ya kasance akan shi don baka cewa shi ba musulmi bane annabi nuhu ya nuna cewa alqur'ani ya nuna cewa shi musulmi ne fa in tawallaytum fama sa'altukum min ajr in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min almuslimin ya'yan annabi yaqub musulmi ne an gane ko am kuntum shuhada'a id hadara yaqub almaut إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون da dai ayoyi da dama da suka yi bayani annabawa musulmi ne waɗanda suka bi annabi Musa Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga kenan wannan awwaliya ce muqayyada to dan haka kada ka zo ka ce alqur'ani ko hadisi hadisin dake cewa abu na farko wanda za a yi ma mutane hisabi awwal ma yuqda bainan nas fi dima akwai abin da farko wanda za a yi mutane hukunci shine a cikin jini kuma awwalun nas yuqda alaihi yawmal qiyamah ko awwalun man tus'ar bihim nar wanda za a fara ma hukunci riwaya ta muslim yuqda alaihi awwalun nas yuqda alaihi yawmal qiyamah wanda za a fara ma hukunci sai to kaji an ce can za a fara da waɗan cikin al'amarin jini nan ko an ce za a fara da mutumin da malami ne an bashi ilimi bai aiki da shi ba da mai kuɗi da kuma wanda Allah ya bashi karfi da abin nan to ya za a yi kaji wai kuma to hadisai da da kuma wancan na sallah a wani ma ya hasu na asali as-sala as-sala to ce to kaji kaka wannan hadisan nan mun ce ku watsar da su shi da an ka ce waɗancan za a yi ma hukunci waɗanda haƙƙin su ne tsakanin su da Allah an gane ko shi ko wanga wato al'amari na aqida domin riya tana da alaka da aqida da ake cewa kai don kaza kaga yana da alaka da riya shi ko wancan da anka ce sallah saboda ana bayani ne kan ibada jinsi na ibada shi ko can da anka ce dima haƙƙi na bayi awwaliya ce muqayyada kullum fi jinsiha shi da abinda ake so a fahimta in baka fahimta baka yi kokari kai karatu ka dage ko alqur'ani baka fahimce shi ba na fata an fahimce to wannan dai mun dan bada misalai ne don saboda mutane su fahimta to almuhimmu dai al-insan wasu kace daga an-nisyan ne kuma annabi adam Allah ce falasiya wadan sun kace saboda daga al-unsu ne domin dan adam bai iya rayuwa sai ya samu wanda zai dibe masa kewa shi yasa wadansu sun ruwaito wannan baiti wa ma summiya al-insanu illa li unsihi ba a sanya ma dan adam suna illa li unsihi ba dan adam illa li unsihi ko li insihi sai dan saboda bai iya rayuwa sai ya dibe kewa da wani walal qalbu illa annahu yataqallabu sannan kuma dan zuciya ba a sanya mata suna alqalbu ba illa annahu yataqallabu sai dan saboda zuciya tana yawan jirkita mun kare da wannan to waɗansu malamai suka tafi cewa shi al-insan kalma ce wadda an yi istiqaqin ta daga wato al-haraka wato motsi domin ya zo a cikin hadisi na sahihul bukhari da sahih muslim na ummul mu'minin aisha radiyallahu anhunna ajma'in take ba da labarin waɗansu mata da suka tattauna kan wata mas'ala hadisi na Abu Zar'in ko Ummu Zar'in ko ba haka ba take cewa ɗaya daga cikin su zauji Abu Zar'in fama Abu Zar'in anasa min huliyin udunayya wane ne Abu Zar anasa ai harraka ya motsar da min huliyin ai min ajli hadha al-huliy saboda kayan kawa da ya sayo mini kenan yan kunnai uzunayya tunda alhuliya amuni amma da tace uzunayya mun san yan kunnai dai ake sawa ga kunnai ma'ana ya sayo mini yan kunnai wanda sun sa idan ina wani abu kunne na suna motsi kaga harraka kenan to wani da ita a to ai ba dan adam ɗaya yake motsi ba a'a dan adam shi motsin sa yana tare da irada shi yasa aka kaddara cewa alharaka ake nufi nasa yanusu idza taharraka to wannan shine kalima ta al-insan sai mu zo zuwa ga al-insaniya al-insaniya wannan kalima ta mu ta karatu da suka ƙara ya'un da ta'un yanzu ana amfani da wannan kalima wajen imanite shine kaddamar da taimako ga dan adam dan saboda yana dan adam to wannan kalima akwai wata banna da aka ɓoye a cikinta ta kafirci shine mutum bai yarda da Allah ba tunda yanzu akwai ed imanitar da suke faɗa waɗanda ONG ONG international suke bayarwa to amma mushkilar me yasa suke kiran insaniya saboda suna son a bar zancen Allah shi musulmi duk lokacin da zai taimaka ma dan adam musulmi ne zai taimaka ma kafiri ne zai taimaka ma yana taimaka mishi ne dan neman sakamakon Allah ranar tashin alkiyama su ko a wajen su su yi imani da kiyama ba kenan za a taimaka ma dan adam don shi na dan adam kuma don cimma wani buri na duniya sawa'an ana son a san tarihin kasarsa ana son a san yaren kasarsa ana son a san arzikin da ke cikin karkashin kasarsa ana son a mallake shi ana son ya zamanto bayan waɗancan jagororin shi su ne ba za su yi ONG ba don saboda kawai taimako saboda su imani da tashi alkiyama ba taimakon yana da alaka da wani buri na duniya ko an bayyana shi ko ba a bayyana shi ba shi yasa cewa al'insaniya kawai abin da ake nufi humanitar ba gaskiya bane na fata an fahimci to da haka wannan kalima a yi hattara da ita za mu zo zuwa ga kalima al'insaniya cikin addinin musulunci da alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam al'insan dan adam an gane ko wannan kalima ta al'insan in ta zo cikin alkur'ani tana ɗaukan ma'ana guda uku an gane ko tana ɗaukan ma'ana guda uku ma'ana ta farko in kalima ta al'insani ta zo tana nufin annabi Adamu wani lokaci shi kadai an gane ko wani lokaci kalima ta al'insani in ta zo tana nufin dukkan ɗan adam banda annabi Adamu da Hawwa'u sun fita wani lokaci kalima ta al'insani in ta zo tana nufin dukkan ɗan adam da annabi Adamu da Hawwa'u da kuma sauran mutane amma bari mu bada misali saboda ka san komai sai da hujja kada a ce ka faɗi magana don saboda son ranka Allah ya ce khalaqal insana Allah ya halicci dan adam min salsalin daga ƙasa busasshiya wadda ta bushe ta kekeshe daga salsala wadda in an buge ta tana kuka kal fakhar kamar kasko wanne ne wa ake nufi adam annabi adam don kai ba da kasko an ka halicce ka ba komai tsaurin kanka to kuma wani lokaci Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ya halicci dan adam daga ruwan maniyi ko ba haka ba a ya sabu insanu an yi turaka soda alam ya ku nutfatan min maniyin yumna inna khalaqna al-insana min nutfatin mun hadice dan adam daga digon maniyi annabi adam ba hadice shi digon maniyi ba inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turabin annabi adam ka saka hadice shi hawa'u ba halice ta ba daga digon mani ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha in ba baka rada hadisi ba an ciro daga abin ga to shi dai annabi adamu maniyinsa ba daga cikin ciki ba shi na yana kuda a hawa dole dai an halice ta ba daga ɗigon maniyi ba wani lokaci kuma kalma ta al-insan in ta zo tana nufin annabi adamu da ƴaƴansa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mun fahimci wannan da ke ko to dan adam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala halice shi murakkabun min ruhin wa jasad murakkab an hada shi min ruhin da ruhi wa jasadin da kuma jiki an gane ko su ne filosof suna cewa dan adam yana da abubuwa guda hudu ar-ruhu wal jasadu an gane ko wal aql wal atifa dan adam yana da ruhi yana da jasadi jiki yana da al-atifa shine tausayi yana da al-aql shine hankali an gane ko su ne abubuwa guda hudu da ake karanta dan adam da halinsa to mu bar wannan arruhu wal jasad da ruhi da kuma jasad jiki akwai abubuwan da Allah ya halicce su su jikinsu ne yake suke ba muhimmanci su ne dabbobi ita dabba bakinta ta ci ta sha ta haihu ko ba haka ba a yanka ta a ci ta mutu ibadatul jismi kenan su kuma mala'iku Allah ya halicce su da tsantsar ruhi ma'ana su ba su da alaka da sabo to shi ko dan adam sai aka sanya shi tsakiya aka sa mishi shawa wani lokaci ya karkata zuwa ga halin dabbobi wani lokaci ya karkata zuwa ga hali irin na mala'iku lokacin da dan adam ya toshe ruhinsa to sai ya koma rayuwar dabbobi yake yi yau ita ce rayuwar da kafirai suke yi ba su da alaka illa bautar jiki lokacin da dan adam yake son ya bauta ma ruhi kuma sai ya koma ya nisanci duk abin da ke da alaka da cikin shine akida ta yan buda da kristoci da ba a aure ba a kaza ba a kaza da sufaye da suka dauke wasu saboda su daga cikin sufaye da suka dauke wannan to Allah subhanahu wataala abin da yake bukata ga dan adam at-tawazun ar-ruhu lahu mutatallabat wal jasadu lahu mutatallabat jiki yana da mutatallabat sannan kuma ruhi yana da mutatallabat shi yasa addinin musulunci su yace a'a ka aba wannan karfi a bar wannan kore a bashi nashi haƙi duk aqida duk addini duk mutumin da ya ba ɗaya daga cikin su karfi ya bar ɗaya to zai zama to matsala ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فإذا قضيت الصلاة إن أكا كاري صلى أكا الدعوئي أما روحي هكذا سكو to fantashiru fil ardi ku yazo a bayan kasa shi yasa musulunci bai ce kada ai karatun ilimin duniya ba sannan ko musulunci bai ce kada a bauta ma Allah ba ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين mun gane wannan da kyau ko to wannan shi yasa kake ganin duk wanda ya ba ɗaya daga cikin su karfi zai samu matsala a cikin rayuwarsa domin kowane mutatallaf in ka zauna kace ibada kawai zaka yi ba zai cishe ka sai a samu matsala sai ka zan kaya shine abin da musulmi suka ba karfi suka bar ruhi wasu daga cikin su suka bar jasad su ko tura suka ba jasadi karfi abin da zai kai jiki gaba bincike na teknolojiya da wacece wacece amma kuma wajen ibada babu in ana son duniya ta sai daidai a haɗa na abubuwa guda biyu shine musulunci an gane ko to sai mu sai zuwa ga mas'ala ta kusan ta ƙarshe shine almuwazana bainal gharb wal muslimin za mu auna mu ga musulmi da turawa yadda suka ɗauki ɗan adam kowane ina na ba da ƙarfi su musulmi sai suka ba al'ulumin ruhiya ƙarfi ilimi na ruhi wannan abu ne mai kyau shi ya kamata a sa gaba amma sai suka yi ihmalin ilimi ba su ba shi muhimmanci sosai ba shi yasa suke baya cikin ilimi na bincike da kere-kere su kuma turawa da kafirai sai suka ba jasad ƙarfi shi ko jasad wanda bai bashi karfi asara zai yi shi yasa sha'ir yace ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubu ar-ribha fi ma fihi khusran alayka nafsaka hadzib an fada'ilha fa innaka bin nafsi la bil jismi insan ya khadimal jism ya kai mai jiki hidima riga mai kyau gida mai kyau mota mai kyau kudade masu yawa a cikin banki mace mai kyau matsayi na duniya kai dai ka ji daɗi a sakata a wa'ala ya ce kam tashqa da khidmatihi so nawa ka samu asara da bakin ciki da tatsewa a cikin yimin jikinka hidima wajen neman abin duniya ka je mace ta je ta bada kanta ayi zina da ita wajen neman abin duniya namiji ne bada kanshi ayi luwaɗi da shi wajen neman abin duniya mutum ya je inda za a zage shi a zage addinin za a zage al'ummarsa wajen neman abin duniya da kana haduwa da bala'i mai yawa a tatlubur ribha fi ma fihi khusran yanzu kana neman riba ga abin da babu riba sai asara yace to bari in baka shawara in zaka bi alayka nafsaka ka kama kanka ka rike kanka hazzib an fada'ilha ka tace marayuwar ka dabi'o'i na gari fa innaka kai bin nafsi da jikin da Allah ya da rayuwar da Allah ya halice ka la bil jismi ba da jikinka ba insanu kake dan adam asalin magana fa innaka insanun bin nafsi la bil jismi kenan akwai mutanen da jiki suke bauta ma akwai waɗanda kuma ruhi suke bauta ma a abu sun ce a haɗa guda biyu kada a ba wani janibi karfi a bar wani janibi don za a samu matsala zancen wannan shine al'insa nuktan mu ta ƙarshe saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba shine addirasa al-mawdu'iyya hawla al-insan an gane ko in an ce addirasa al-mawdu'iyya mun faɗi kamar in ana son a takaita mawdu'i a sami gaban da kamata a yi magana a gurguje za a taɓo abubuwa guda shida na farko man muka ce ko na biyu muka ce ma man ana tambayar zatin abu ma kuma ana tambayar sifa abu ko zatin abu in bai da hankali ghaliban shi ma man ghaliban ne domin man kamar yadda malaman nahwu suka cewa lil aqil ko ba haka ba amma wani lokaci tana zakkuwa li ghayril aqil ya kamata ka ce galiban Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wata dabba tana tafiya akan cikinta kamar maciji kaga ba aqili bane wa minhum man yamshi ala rijlaini dan adam wa minhum man yamshi ala arba'a shi ma ma tadullu ala ghairil aqil galiban wani lokaci tana nufi abin da ke da hankali yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ard fankihu ma taba lakum min nisa'i to dan haka galiban ma an gane ko kenan ko a tambayi sifa da ita ko kuma ghairil aqil wanda yake galiban abu na uku sai a tambayi aina a ina abu na hudu mata wani lokaci ina fata an fahimce ni abu na biyar sai a tambayi kaifa ta yaya abu na shida sai a tambayi limaza don mi waɗanda in ka haɗa su guda shidda ka samu mudu'i ko nawa kake so duk kalmar da kake so in ka ɗauke ta da ka azab nan yanzu kana samun karatu to suna za mu ɗan ɗauka yanzu a gurguje sai mu ɗan ba da misalai na farko sai mu fara da man wane ne ɗan adam an gane ko dan adam halitta ce wanda Allah ya yi ɗaya ne daga cikin halittun da za a yi ma hisabi da shi da aljannu in yayi nagari zai shiga aljanna in yayi mummuna zai shiga wutar jahannama wal iyazu billah dan adam kuma malkin nan Allah ya halicci jinsi guda biyu wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal untha Allah ya halicci namiji da mace an gane ko min nutfatin daga an-nutfa na ana nufin kenan waɗanda ba annabi adama ba da hawa kamar yadda nasu yayi bayani ka ƙare da ɗan adam ka samu kowa ne da ɗan adam ma menene sifofin ɗan adam to sifofin ɗan adam za a kasa su kashi biyu akwai sifofi na gari akwai waɗanda ba na gari shi yasa cikin alƙur'an da ga an sifanta ɗan adam musamman da sifofi waɗanda ba su da kyau saboda da yawan mutane ba su da akan hali na gari Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar dan adam mai yawan zalunci ne mai yawan butulci ne ya butulce ma Allah ya butulce ma mutane yan uwansa wadanda sun kai masa alkhairi daga cikin sifofinsa akwai hadama da so innal insana khuliqa halu'a dan adam akwai son hadama babu abin da samu ishe shi in mulki ne in ba an bashi mulkin duniya gaba ishe shi bai isa tai sai ya nemi kaki in kuɗi duk an tattara kuɗin duniya an bashi ba su isa shi idan masahu sharru jazu'a idan sharri ya same shi jazu'an sai ya zama to mai yawan raki aljaza ko ba haka ba yanzu gashi mutanen China sharri ya same shi jazu'an har shugaban kasar su na Pisons Mondial yayi raki ko ba haka ba wa idan masahu alkhairu manu'a amma kuma alkhairi sai shi shahada yanzu zaka iske mutanen da suke da wani wata bukata da kaga mutum sahun harku to bukata gare shi ka fahimce ni in dai an kace maka yanzu mai kuɗi harkokin kasuwanci ba soja yanzu duk suna can rike da tarzahu suna shiga sahun masallaci sahun na farko ana ta duka ana gada mallamai mallamai mun roƙo Allah ko ba gane ba yanzu kamfani za ta fara duk wanda ma bai sallah bai ma saboda aka sallah ba yanzu kana gani dai sahun farko saboda son shi kai a watsa mai ƙuri'u shi samu shi tumanni wa idza masahu alkhairu manu'a idan alkhairi ya same shi manu'an sai ya hana sai ga ya koma kiran yan ana sallah ce wai mina da mallamin da kaje har zuwa to ya tada mutane sallah mallamin nan musulmi da mutane shikenan don an ce kuma mutane sallah kun azu kun kun kai karatu kuma a bari mu da dogon sallah mallam saboda harkoki gare shi ka san in ka ga mallami na mutane dogon sallah bai da harkoki mu da adda harkoki mu da can da harkoki mu zai kwashi fata wani lokaci ala ayyati hal sifofin dan adam in ka diba dai alqur'ani yayi bayanin su nan na ba da yan misalai ne ba lokaci ne wanda za a faɗaɗawa ba ma kenan abu na gaba sai a samu mata a wani lokaci Allah ya halicci dan adam Allah ya faɗi lokacin da ya halicci dan adam amma sanin shekara ta nawa ce wani soki burutsu ne da turawa suke yi Shak Antadiof ya yi nashi demonstration ya nuna dan adam a bisa doron kasar Afirka ya fara rayuwa ina fata an fahimce ni to amma dai abinda muke so wannan Darwin da yace asalin dan adam daga biri na paske muna san kem an koya mana cikin geography an ce asalin dan adam daga biri ne har wani mushen mu wanda ya karantar da mu yake tambayar wani me sunan ka ya faɗi me sunan baban ka ya faɗi me sunan kakan ka ya faɗi me sunan shi ko baban kakan ka ya faɗi ya kai ya fara zana dai har an ka kai inda daga gare shi bai san wani abu ba sai da ya faɗi ko kakan shi na biyu ne ko na uku zuwa na hudu yace menene sunan shi yace mudi yace to mudi yace to me sunan baban mudi yace to bai san sunan baban mudi ba kenan sai ya sani ta ko yace to mudi nan da kaka gani diri na to wannan kafirci dan adam ba biri bane Allah shi halicci dan adam muna son ke babu wata ƙaryar da za a yi muna mun karanta ka gane ko Allah ce shi halitta dan adam na farko to daga yana kuma yanzu biri saboda su yahudawa darwin Allah ya faɗi ya mai da iyayensu da kakakin nan su birrai da aladu ko ba haka ba Allah ya tsine musu ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan aw naruddaha kama aw naruddaha ala adbariha kama يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أما تو يزتون لشنا صنع أي بناء أحد هذا قوة سيتشي أصل بنا عدم دقبيري نتون أنتي كاكاكين لشأن تميد سودة رسول صلى الله عليه وسلم دama ka san malamai suna cewa ba a karɓar shaida ka diba cikin muhtasar khalil ba a karɓar shaida wanda ke son azan daidai da shi ma'ana yanzu aka samu mutum mutane masu shaida na wani shege na to cikin sai aka samu shege to ba a yarda saboda shi yana da a samu shaggu su zan daidai da shi samu kufu'i yawwa an gane ko na'am to don haka wannan shine mata babu wanda ya san lokacin da Allah ya ce dan adam shekarun dan adam annabi adam lokacin da aka dace Allah ya barwa kanshi sani ba a wani ba a cikin alkur'ani babu ko ne su ingantacce na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun ka sani wanda yace gashi kada an karfi annabi adam dan haka istuwar ma abinda take cewa akwai avant l'histoire akwai après l'histoire daga shekara dubu uku shine avant l'histoire kafin tarihi tun da rubuce-rubuce na aka iske da zane-zane to kuma ku sai ku ce annabi adamu dan adam na farko ya fara rayuwa bisa ga duniya shekara miliyan 150 da sun kauce a duniya to mai waɗi na an ba hukaci ko mai saurari kaifa yaya Allah ya halicci dan adam sai Allah ya faɗi ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani yadda ya halicci dan adam an halicce shi daga ƙasa ƙasan nan an kwaba ta da ruwa wallahu khalaqul dabbatin min ma shi yasa Usman biskut shi kenan an hada da ruwa ne aka kwaba ba ana nufin ruwan kawai aka halicci annabi adam da su ba an fahimce ni sannan da adam ya samu mataki mataki diba cikin suratu al-insan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا دي بقى في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون Allah halicin ya faɗi yadda an kanci ɗan adam mataki mataki al-atwar shine kaifa khalaqa Allahu al-insan to anan dole sai ka fahimci al-jam'u bainan nusus yadda za a hada ayoyi wani wuri Allah ya ce ya halicci ɗan adam daga maniyi wani wuri Allah ya ce ya halicci ɗan adam daga ruwa wani wuri Allah ya ce ya halicci ɗan adam daga jini wani wuri Allah ya ce ya halicci dan adam daga turbaya wani wuri ya ce ya halicci dan adam da kasa busassa mai kamar kasko sai ka ce to daga ilimi aka halicci dan adam sai a ce a fahimci abin yadda yake na farko kasar tun kahin a kwaba ta an kalli lokacin da aka dauko ta inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun na biyu kasa an kwaba ta ita ta canza har ta zama to kamar mi tana wari walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun atwar kintani da ta bushe an ka kira ta salsal khalaqal insana min salsalin kal fakhar inda aka ce maniyi kuma an kalli bayan annabi adamu an gane an halicce shi da hawa sai aka koma ana halitta da adam ta hanyar maniyi inna khalaqna al insana min nutfatin amshajin naftali maniyin nan shike canzawa ya koma jini ya koma tsoka ya koma kasusuwa kamar yadda suratul mu'min ta yi bayani wa laqad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an nutfata alaqatan fa khalaqna al alaqata mudghatan fa khalaqna al mudghata idama fa kasawna al idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin al qur'ani ba kuskure bane yi kai ne baka fahimci atwar ba wa qad khalaqakum atwara an gane ko to bayan mun samu waɗannan guda hudu da man da ma kuma mun samu eh, aina ina ne Allah halicci dan adam malamai sun yi sabani wasu sun ce sama aka halicci annabi adam wasu kuma suka ce kasa aka halicce shi ina fata an fahimce ni almuhimmu ko da kasa aka halicce shi an yi sama da shi ina fata an fahimce ni na so shi kuma sun nuna annabi adam ya sabko to kenan wasu da yawa daga cikin malamai su tafi cewa sama ne aka halicci eh, annabi adam wallahu a'lam an gane ko da aina da mata da kaifa yadda an kalice shi sai nuktan mu ta karshe duk da yake lokaci yayi eh, tana yiwa da sauran wadansu abubuwa za mu zo mu yi bayani su bi iznillahi ta'ala sai limaza dan mi Allah ya halicci dan adam Allah ya halicci dan adam dalilai da dama amma daga cikin su babba Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu ban halicci dan adam da mutum da mutum da aljanni sai da musu bauta mini na'am to bayan an halicce su don su bauta ma Allah daga cikin dalilai sai aka yi wuta da aljanna wanda ya bauta ma Allah zai shiga aljanna sai can ya ji daɗi Allah ya sanya mu daga cikin su mu hau aljanna firdausi malam mu rinka tunawa da wata rana mun gabatar da karatu bon fere ko ba haka ba da sauran abubuwa da rigimar duniya da an kai ta gani sannan kuma wanda bai bauta ma Allah ba zai je wuta Allah shi wani sarki to kaji walidhalika khalaqahum walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum akwai maganganu da dama dai na malamai eh, sun kai maganganu na wakaliba ibnu qayyim ya kawo maganganu da dama amma an halicce su ne don saboda dole karshen su zai kasance wani zai je wuta wani zai je aljanna kinan qur'ani duk abin da shahidan adam ya yi explication tun daga farko har karshe tun daga kafin halittarsa bai kasance wani abuwa har aka zo aka halice shi har ya zo duniya har ya wuce kabari har za a tayar da shi har sai samun makoma ta karshe shine al-akhira an ka kira ta al-akhira ad-darul akhira inda dan adam zai istiqrari ya tabbata to wannan shine dai a gurguje abinda lokaci ya bamu insha Allah ta'ala akwai dan sauro dan su bayanai kilan za mu yi kokari sati mai zuwa mu dan yi matashiya da su sai mu shiga zuwa ga wani sabon maudu'i in Allah ya bamu iko ya kai muna kuma rayuwar mu abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu nada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya taimake mu ya aljaje mu ya sa mu yi kyakkyawan karshe kuma nan za mu dasa aya insha Allah sai rana wato da Allah kai da za mu sake dawowa sai mu dora daga inda muka aje bismillah ta'ala za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu biyo baya da addu'a insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد amin ya Allah muna tawassuli da wannan ibada muna roƙonka Allah duk masu son ganin addinin musulunci ya ci gaba da ilimin su ko da mulkin su ko da kuɗin su ko da shawarwarin su ko da ƙarfin jikin su ko ta wata hanya dai ce Allah ka taimake su Allah masu son su kama addinin musulunci zaban ƙasa Allah an masu cewa ne Allah ka ciyar da su kun ba masu yawa ne Allah kare addinin musulunci da musulmai daga sharrin su ya Allah muna roƙonka zama lafiya a ƙasar mu ta Nijar amin ka ba jami'an tsaron mu nasara akan makiya amin duk wani mai kaya wanda Allah subhanahu wataala ka dora mishi nauyin ya kula da ƙasar mu to Allah ka bashi nasara akan makiyan mu amin kuma su yani Allah ka cire da su amin ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب amin ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد amin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما amin اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب amin ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها آمين.
ساءت مستقرا ومقاما amin اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا amin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين amin يا الله دم masu bar addu'a gare mu ya Allah subhanahu wataala muna roƙon ka biya musu buƙatun suna alkhairi amin da mu da su gaba ɗaya marasa lafiya wanda suke kwance asibiti ko suke kwance gidajensu Allah muna roƙon ka Allah ka ba su lafiya amin ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب وتب علينا انك انت التواب الرحيم amin سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين